والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم musulmi masu sauraron mu na nesa da kusa na yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta sha hudu ko ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ta yi daidai da bakwai ga watan biyar miladiyin isa alaihissalam dubu biyu da ishirin za mu ci gaba da tafsiri kamar yadda muka saba za mu tashi a suratul muddassir bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم suratul muddassir sura muddassir kenan sura ta saba'in da hudu a cikin alkur'ani makkiyatun ta sauka a makka ne wa ayatuha ayoyinta sittin wa hamsuna ayoyi hamsin da shida ne sura ce wadda ta sauka a makka mun riga mun yi bayani irin yanayin surorin makka surori ne wanda suka bai ba da hankalinsu zuwa ga da'awa zuwa ga shiga musulunci da tauhidi da nuna ayatul kauniya suke da lalata wa hadaniyan Allah kadaikon Allah subhanahu wata'ala to ita wannan sura ita ma dai sura ce da ta tattara wato mafi yawancin hidimominta a kan magana a kan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Turan ta umarci manzo sallallahu Alaihi wasallama da ya tsaya da abin da aka tsora masa nauyin da aka tsora masa na kira da isar da sako da kuma sa nishaɗi cikin aikinsa ba tare da gajiyawa ba, da gargaɗin kafirai da haƙuri bisa cutansu har Allah ya hukunci tsakaninsa da kafiran. Sannan har yanzu turan ta gargaɗi waɗanda suke kafirai game da irin abubuwan da zai zo ya same su na tsananin ranar tashin alkiyama da azaba. idan suka ƙi yin imani. Sannan bayan haka, Turan ta karkada zuciyan kowane mutum da ta ba da kistan wani fajiri walidu ɗan mujera wanda ya ci alƙur'ani ya fahimci gaskiyan abin da alƙur'ani yake kira zuwa gare shi amma saboda kazawa da girman kai da zuga da mutanen suka masa da tsoron kar su ce ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya juya abin da ya fahimta ya ce ai sihiri ne sannan ta yi zance game da wuta da abin da Allah ya tattara wa kafirai a cikinta da kuma yadda masu gadin wutan suke da kuma nuna cewa wani fajiri da yake wai shi masu gadin wutan ma guda goma sha tara shi ya ɗebi guda goma sha bakwai a rike masa sauran biyu zai ya san yadda zai yi da Allah ya ce to ai mala'iku ne ba irin ka bane wawa sannan suran ƙasa wurin kuwan Allah subhanahu wa ta'ala da wata da haskensa da asubahi da kwarjininsa bisa cewa wallahi jahannama ɗaya ne da cikin manya-manyan bala'ai wanda har mutum ya gan ya ji labarin haka ya ji labarin ta ya rinka ɗaukan abin da sauki sannan kuma turan ta tattauna game da abin da yake gudana tsakanin muminai da kafirai lokacin da suka shiga wuta muminai suna tambayar su me ya shigar da su cikin wuta suka faɗi irin abubuwan da ya sa suka shiga cikin wuta wanda ya kamata duk mumini ya lura da waɗannan abubuwa kar ya je lahira shi ma ya samu shiga cikin cikin wuta bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddassir ay ya ayyuhal mutagatti bi qatifatihi ya kai wannan wanda ya rubu da bargonsa ko dai ya rubu da bargonsa yuridu nawa raha yana son yayi bacci ya huta ko kuma ya rubu da bargonsa saboda yana jin tsoro wannan lullubi ya kare shi daga wannan tsoro da yake ji. Malaman tafsiri sun yi magana a kan wannan ya ayyuhal muddassir ɗin suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ibada ne a kogon Hira sai mala'ika Jibril ya zo masa da ayoyin nan masu karimci su ne ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kamar yadda muka faɗa a baya to suka ce ita ce farkon abin da ya sauka daga alqur'ani ko da yake akwai wasu maganganu daban wanda suke ce wannan sura a ya'yal muddassir ita ce farkon abin da ya sauka amma dai ruwayoyi ingantattu sun tabbatar da cewa ikira ita ce farkon abin da ya sauka to lokacin da aka saukar masa da ikira ya zo gida yana bari saboda razana yana cewa ku lullube ni ku lullube ni sai ya ayyuhal muzammil ta sauko wanda bayan haka sai kuma wahayi ya yanke aka ɗauki lokaci mai tsawo babu wani wahayi da ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya damu har baya wato Allah subhanahu wata'ala wato kafirin suka rinka cewa ai ubangijinsa ya yi ma yi ban kwana da shi ya ki saurarensa ya rabu da shi to shine bayan haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya a cikin sashen hanyoyi na Makka shikenan kawai sai ya ji murya daga sama sai ya daga kansa sai ya ga ashe mala'ikan nan ne da ya zo masa a kogon hira yana zaune a kan kujera tana lilo tsakanin sama da ƙasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika irin wannan gani da bai saba gani ba sai ya razana da ya razana sai ya tafi gida yana cewa sai ya tuna Khadija dassiruni dassiruni sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ya ayyuhal muddassir kun fa'aldir wato ya ayyuhal muddassir Imam al-Qurtubi yace a cikin wannan kira akwai tausasawa cikin magana daga wanda yake mai karinci shine Allah subhanahu wata'ala zuwa ga masoyinsa lokacin da ya kira shi da halin da yake ciki sifan da yake ciki na lullubi ya kira shi da shi bai ce ya Muhammadu ba wato lokacin da yake cikin radana ya kamata a masa wata magana wanda zai ji natsuwa a cikinta. yana ce kai mai lullubi sai bayanin ya yi bayanin sifansa da sifan da halin da yake ciki bai ce ya Muhammadu ba dama Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa kiran Allah Muhammad da sunansa ya Muhammadu ba sai dai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu in ka ce ya kira Muhammadu to so yake a gane shi Muhammadu ne kadai ake son a yi magana da shi kuma sifansa ne ko wani abu ne da yake bantu da shi Muhammadu rasulullah to irin wannan sai ka ji ya kira sunan manzon Allah kai tsaye don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan kira ya ji sauki ya ji sauki na halin da yake ciki ya ce masa kun fa'andir imam al-qurtubi ya ce ma'anan kun fa'andir ka tashi ka kira mutanenka wato ka gargade su da azabar lahira idan ba su bar kafirci da shirka da bautan gumaka da suke yi ba. Wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka wato ka keɓance shi da girmamawa da tsarkakewa wato ubangijinka ka ba shi dukkan sifofi na tsarkaka da girma ka bayyanar da girmansa da matsayinsa a gurin hali a gurin a gurin halittunsa ga baki ɗaya ka sanar da mutane girman Allah subhanahu wata'ala har mutane su fahimci cewa babu wani wanda yake mafi girma kamar Allah subhanahu wata'ala Imam al-Alusi yace ai uksus rabbaka bit takbir ka kebanci ubangijinka da girmamawa wa huwa wasfuhu ta'ala shine ka sifanta Allah ta'ala bilkibriya da girman kai ba wanda ake sifanta shi da girman kai sai Allah girman kai a gurin kowa abin ki ne amma a wurin Allah yabo ne wal azamati duk dai da girma dukka sifanta ubangijin ka da wannan itiqadin a wajen ikitis kudurinka wa kaulan da wajen maganarka an ambata wannan ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya zama gargadi da faɗakarwa ga al'ummansa idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce masa wa rabbuka fakabbir to sauran mutane su fahimci cewa sha'anin girmama Allah babban magana ne wato mutane su san cewa Allah subhanahu wata'ala yana bukatan a girmama shi a tsarkake shi gaban abin da bai dace da shi ba kuma a san cewa dukkan ƙoƙoyin halitta a hannunsa yake saboda haka duk kowa ya ga girmansa ya yi biyayya ga umarninsa ya biyayya ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam wasu ya baka fatahir tufafinka ka tsarkake su wato fatahir hadinan najasa ka tsarkake tufafinka daga najastoci wal mustaqazarati da ababen da ake kyamansu fa innal mu'mina mu'mina tayyibun tahirun mumini tsarka ne wato mai daɗin sha'ani ne la yaliqu minhu an yahmila al-khabitha bai kamata gare shi ba ya ɗauki abu duk wanda yake mummuna ibn zaid yace kana al-mushrikuna la yatahharuna kafirai sun kasance ba sa yin tahara ne wa amarahu Allah an yatatahhara sai Allah umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka tsarki na ruwa wa an yutahhira thiyabahu wato rinka tsarkake jikinsa daga bayan gari da kaman bawali da sauransu kuma ya tsarkake sashinsa daga dukkan najasa wato ya tsarkake jikinsa da sashinsa daga kamas da hadas kamas shine abin da ya shafi dauɗa kamar fitsari kaman bayan gida kaman jini kaman amai kamar mani kamar mazi wanda zai taɓa shi hadas kuma shine abin da yake fita daga jikin mutum kamar bawali kamar bayan gida da sauran da maniyin da yake fita ɗin da mazi da wadi wannan in yana taɓa jiki shine kabas in baya taɓa jiki kuma wanda yake fita daga cikin jikin shine hadas Ibn Abbas ya ce, Kannadi siyaji a nan ya ce, siyabu ne, wato kinaya ne anil kalbi ga barin zuciya. Wato zuciya shi ne siyabu ba kamar yanda a zahiri ake ce siyabu a matsayin tufa ba, wato ka tsarkake zuciyansa. To dai ma'anan dai duka ɗaya ne, musulunci ya umarni da duka biyun, ya yi umarni da tsarkake tufafi ya yi umarni da tsarkake jiki daga janazisa ya yi umarni kuma da tsarki na zuciya آه والرجز فهجر والوجز فاهجر ولا تمن تستكثر والرجز najasa wato ana ce rijizu shine bautan gunki shine rijiz utruk ibadatul asnam kabar bautan gunki wal awsan duk dai gunki ne wala ta qarabha karba kusance ta don ita najasa ne yasa aka kira ta da rijizu na'am wala tamnun tastakbir kada ka rinka kyauta don a biya ka ko ka rinka kyauta don ka samu sakayya ko da ba ba ba ƙara maka za a yi ba tamnus tastakbir akwai mas akwai kyauta don neman ƙari akwai kuma kyauta don a biya ka to an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wato ana koya masa duka makarimul akhlaq wanda shi annabi ne na Allah babba wanda yafi kowane annabi bai kamata ya sifantu da wata sifa wanda za ta zamanto na bukata zuwa ga wasu ba ko kuma wato sifa na rashin karinci ba. Amma mu al'ummar sa mu halal ne gare mu, wannan daga hasa'is ne na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne aka hana shi ya yi kyauta don ya nemi ƙari ko ya yi kyauta don a biya shi. Ma'ana dai, la tuɗi an lituɗa aka tara minu, kar ka ba da wani abu ba fa ta fuskan kasuwanci ba kyauta don a saka ma da abin da ya fi cewa amma kasuwanci ya Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kasuwanci ya ci riba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an umarce shi kamar yadda na faɗa da ashraful adab na dabobi wanda suke mafi girma wa ajallil aqlaq dabi'o'i wanda suke mafi ɗaukaka amma nake mu al'umman sa ba a hana mu ba amma kwaɗaitar da haka har akwai lada to musulunci ya ba da kofa ka ba da kyauta don a baka abin da ya fi haka yawa ko kuma ka ba da kyauta don a rama maka duk yana daga cikin wato ɗabi'o'i ne na mu'amala tsakanin musulmi musulmin mu'amala tsakanin musulmi saboda ana son ta kowane hanya dai kar a hana yin alheri tsakanin mutane don haka musulunci ya halatta kyauta don a baka abin da ya fi haka kamar mutumin ƙauye zai zo gaishe ka ya ɗauko ‘yan kaji da ɗan wake ko ta ɗauko ɗan daddawa ko ta ɗauko wani abu dai haka irin na mutanen ƙauye ko bulogari ko tsintsiya ko wani abu makamancin haka ta kawo wa ɗan uwanta da yake gari shi kuma in za ta tafi in mai hali ne sosai ya ɗauki kamar turmin zani ko ya ɗauki kaman turmin shadda ya ba ma wanda ya kawo masa wannan ɗin ai kaga abin da ya kawo bai kai abin da aka ba shi ba to wannan musulunci ya yarda da shi saboda shi wato falala tsakanin wanda yake wato mawadaci da wanda yake matalauci an yarda da wannan an yarda da kyautan wato nuna wato wato ne nuna falala tsakanin juna saboda haka a haka ma ko kuma yanda ake yin nan mutumin mutum daga ƙauye ya zo maka da wani kayayyakinsa na ƙauye sai kuma ka dubi wasu rigunan ka masu ɗan kyau ka ce masa gashi ya je ya sa a garin in yana sawa sai su ga kaman babu wanda ya kai shi riga mai kyau to abin da ya kawo maka an kwatanta da abin da ka bashi bai ka taka kara ya karya ba To, don haka wannan musulunci ya yarda da wannan, ko kyautan angwanci, mutum ne zai ya aure, ko an masa haihuwa, ka ɗauki wani abu ka bashi, saboda ya rage wahalan halin da yake ciki, kai ma in ka zo aka maka haihuwa ya rama maka, wannan yana daga cikin akhlaq alhassana tsakanin musulmi wanda shari'ar musulunci ta yarda da shi an rubuta shi a cikin littattafan fikihu har ma aka ce wanda ya maka kyauta dan karama masa in ka kirama masa yana iya kai ka tsara kotu ka biya shi abin da ya baka don an yi haka ne saboda in ana haka za a samu taimakon juna kai ne yanzu an maka haihuwa abokanka da ‘yan uwanka, wannan ya kawo dubu biyu, wannan dubu biyar, wannan dubu ɗaya, wannan ɗari biyar, wannan ɗari uku, ita ma wanda aka aka mata haihuwan ta haihuwan haka, sabulu, menene, sai ku ga abubuwa da yawa wanda da a ce za ka saye su ne ba za ka iya sayen su a wannan lokacin ba. Amma saboda wannan kyauta na alheri tsakanin juna, to kai ma ka samu hutu. To shi ma wanda hakan ta zo masa kuma a rama masa abin da ya yi lokacin da shi ma kai ma hidiman ta same ka. Mafi kyawun ka rama masa da abin da ya fi abin da ya baka. In kuma baka samu ba kai shi ya fi ka ƙarfi kai dai kar ka nuna baka yi ba, ka yi masa daidai gwargwadon ƙarfinka. To wannan musulunci ya yarda da shi to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka hana shi wannan saboda shi girman matsayinsa ya wuce nan.
ولربك فاصبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير ولربك فاصبر كي حقري ga Ubangijinka, wato, ka yi haƙuri bisa kira zuwa gare shi, ga duk abin da za a maka duk wulaƙancin da za a maka duk mutuncin da za a maka duk tozartarwar da za a maka ka yi haƙuri an kawo wannan a farkon suran saboda abin da zai zo nan gaba za a faɗi irin wulaƙancin da kafirai suka masa da cin mutunci da batanci da suka masa shine aka ce ya haƙuri duk abin da suke yi kar ya damu da abin da suke yi wai kai za mu kira bin naƙuri kai ta haƙuri ai akwai ranan sakayya ran da ka ji an yi busa a cikin ƙaho wato nafkatul ba'asi wan nushuri akwai nafka nafka dai malamai sun ce nafkataini ne za a yi akwai nafkatul sa'aki wa nufika fi suri fasa ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah to wannan kuma idza nufika fi naquri نقد النشور كنا za mu saka fituri wai za mu kiyamun yanzuru a wannan lokacin an yi busa a kawo sai ga duk mutane sun tashi suna kallon wato rayukan sun dawo jikin to wannan shine nafkatin nafkatin shuri ita ce kuma nafkatin ba'asi to wannan wanda ake magana nutsirashin nakura ana maganan nafkatin ba'asi ne ba zalika ran da aka yi busan nan na tashi wannan rana an ce zalika ne ishara zuwa ga ba'i saboda girman al'amarinta. Wato wannan rana rana ne mai tsanani, yashtaddu fihi al-hawlu razani zai tsanani a cikinsa wa ya'dhur al-amru alaihim al'amari zai wuyata ga mutanen da suke filin kiyama a wannan lokaci. zalika wannan rana yau mai izin rana yau mai asirin rana ne mawuyacin rana alal keji alal kafirina ghayru yasir asirun ne wuya ne mawuyaci ne sai aka nabar da zuciyar mumine kar su razana su ce to to duk da su din ma amma dai sai aka ce asirun ne alal kafirina rana ne mai tsananin wahala amma tsananin wahalansa ya ji tsanani akan kafirai don mun yi magana a baya cewa rana ne wanda kamar shekara dubu saba'in to amma mumini wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani ma kamar yadda za ka ba da sallan farilla lokacin da za a gama masa hisabi ya wuce ke na'am ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أبيد
نعم ذرني كاليني واتو إشارة تكرا نروى amma wato ga wanda shi kafirin da za a yi magana a kansa da masu hali irin nasu. Allah subhanahu wa ta'ala ba mai hana shi abin da ya ga dama, amma da yake usulubin mutane sun saba idan mutum yana abin da ba daidai ba, za ka ce bar ni da shi, ƙyale ni da shi, ku bar ni da shi ku gani. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da wannan siga na zarni. barni wato ka gani, to an yi ne don ya firgita, firgita shi. Wa man khalaqtu da wanda na halicce shi wahidan, ni kaɗai na halicce shi ba wanda ya taya ni. Na saƙa halittarsa a cikin mahaifiyarsa, shi kaɗansa ba wanda ya san yadda yake. Ko ka ce zarni barni wa man khalaqtu wahidan da wanda na halicce shi shi kaɗansa baya tare da kowa ne taimakonsa baya da komai shine wahidan din wannan lissafi fasara ma ita gurin jaye barni da wanda na halitta shi baya da komi tsirara la mala lahu wala walada baya da dukiya baya da 'ya'ya, wala haula lahu baya da ƙarfi wala madada babu mai masa madadi thumma kafara bi sannan ya kafurta da ni wa kazzaubi ayati ya ƙaryata ayoyina wane ne wannan malamai suka ce a ta sauka ne a cikin walidu dan mujira ya kasance cikin manyan ƙwarai don haka yake fatin rai shine Allah yake gaya masa asalinsa wannan jama'a da fada da yake da ita a zauna yana fadanci ana kewaye da shi yana da kuɗi yana da 'ya'ya duk wannan sifofinsa ne yana Allah ya ba shi 'ya'ya maza masu yawa ya ba shi dukiya kuma ya ba shi fadawa da suke zama a mazauninsa sai yake faɗin rai da wannan da Allah sai mai da shi ga asalinsa ya sani cewa shi kaɗansa ne zo ɗan jinjiri kirara na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato wanda na kawo shi kaɗai na lullube shi da ni'iman dukiya da ni'iman duniya na dukiya da ƴaƴaye na yalwata masa arziki na ba shi ƙoramu na shayar da dabinai, na ba shi gonaki a ta'ifa, ‘ya'yanta ba sa yankewa da sanyi da zafi duka, su ‘ya'yan dabinan gonan wali da ɗan mujera suna yin ‘ya'ya. Amma duk sai ya butulce wa ni'iman Allah, ya musanta wannan ni'ima ta zama kafirci da butulce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ce to bar ni da wanda na halitta shi kaɗai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sifansa a cikin suratul nun yace wala tuti kullu hallatin duk shine walid dan mujira al wal hallatin mahin mai yawan rantsuwa wulakantacce ammazin mai yawan annanimanci mai yawan aibanta mutane da ido ko da hannu ko da baki duk yana cikin hamzu ya face kyafce duk yana daga cikin ma'anan hamdu. Na'am, mashayin bila nini mai yawo yana haɗa wuri, annamini ya je ya haɗa wani Allah ya tsane wannan, duk mai sifa wannan ko mumini ne ko musulmi ne yana da wannan sifan Allah ya tsane ya tashi ya kai zancen ka waje kaza ya je ya kai zancen wane waje kaza ya je ya ɗauko kuma na wane ya kawo ma wane shine annamini. Manna'in lil khairi mai hana alheri mu'tadin mai ƙetare iyaka addini mai yawan zaben Allah utullin mai katon ciki ba da zalika bayan haka zanimin ɗan tuhuma wanda ba a tabbatar da ubansa na halal ne shi da ne na halal ko ba na halal ba an kana zamalin wa banina kamar yadda yazo cikin suratul nur ne dan ya ga yana da kuɗi da yaya to kaga wannan maganar kuɗi shine ma aka sake dawowa da shi nan za ta ga al-atla alai ayatuna qala sadir al-awwal Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Waje lahu malam mamduda na ba shi dukiya mai yawa, mai faɗi, kala-kala, ya ga yana da raƙuma garke-garke, yana da dawaki, yana da awaki, yana da gonaki masu ni'ima. Na'am, Ibn Abbas ya ce, Kana lahu, kana maluhu mamdudan ma bai na makkata wa sa'id. dukiyan walidu dan mujira tana da yawa tun daga tsakanin maka har ɗa'iba ka rinka wuce dukiyoyinsa kenan saboda dukiyan da yake da Na'am, wa banina shuhuda bayan na ba ki ƴaƴaye, na ba ki ƴaƴa maza shuhudan masu halartan wajen tarurruka. An ce yana da ƴaƴa ƴaƴa manya-manya wanda kowa ya gansu zai ce ai wannan wane kenan, wannan wane kenan. Allah ya ba ki ƴaƴa wanda su ma sun yi suna. Yana alfahari da su. Har wajen ƴaƴa maza guda goma wanda kowanne ya zo ya wuce za a nuna wannan a ce wannan wane ne wannan wane ne in sun haɗu kuma a ce ‘ya'yan wane ke shuhudan suna halartar wajen tarurruka da wajen wajen bukukuwa yana taimakewa da ganinsu a tare a wurin don haka rayuwarsa bai takura gare shi ba don yana ganin yana da wayannan yara yana taimakewa da su saboda yawansu da yadda suke ba da sha'awa ga mutane a ciki guda uku sun musulunta akwai wanda ake ce masa Khalid akwai wanda ake ce masa Hisham akwai wanda ake ce masa Walid wa mahattu lahu tamhida na masa shimfiɗa shimfiɗa na'am sun mai damau wato na shimfiɗa masa arziki shimfiɗawa ya zamanto karɓaɓɓe a wajen ƙuraishawa ga baki ɗaya ana ganin sa a matsayin shugaba sun mai damau sannan yake tsammanin an azida wato in ƙara masa, wato in ƙara masa dukiya, wai ya ce, wanda dai Muhammadu ne yake faɗa, ai mu ne masu arzikin duniya, to in ma da lahira, mu ne masu arzikin lahira. Eh, yanda nake a duniyan nan abin da za a min a lahira sai ya ci haka. Ne Allah ce ƙarya yake yi, sannan yake tsammanin na azida in ƙara masa arziki, da kafircin nasa ba zai yiwu ba. Ba abin da zan tarbe shi da shi a lahira, sai abubuwan da za a faɗan nan nan gaba na'am.
Kalla innahu kana bi ayatina anida sa'uhifuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر Na'am. Allah subhanahu wata'ala ce kalla tsawa ne ga fajiri mai yawan saɓon nan walidu ɗan mujera. Ai, ba za mu ƙara masa ni'ima ba, ba za mu ba shi ni'ima a lahira ba, ta duniyan ma ba za ta ɗore ba, in dai ya gudunce wa abin da Allah ya ba shi ya kafurce ya yi amfani da wannan dukiya wajen yaƙan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu shi kana ya kasance alidan mai tsaurin kai ne da ayatina ga ayoyinmu. sa'urhiquhu sa'udan da sannu zan kallafa masa hawan sa'udu wasu suka ce za mu kallafa masa azaba mai tsanani wanda ba wanda zai iya jure mata amma shi za a kallafa masa wasu malamai kuma suka ce sa'udu kamar yadda imamul qurtubi ya faɗa yace sa'uda sakaratun malsa wata face mai santsi yukallabu su'udaha za a kallafa masa ya rinka hawanta, yana hawanta na wuta, yana hawa yana narkewa yana ƙonewa, fai za tsara fi a alaha idan ya kai ƙololuwanta hadara fi jahannama sai ya sace ƙolo ya sace yin kundumbala wato daga can sai ya samu in ya zamo ya sake wata ƙwalluwa ya faɗo cikin jahannama. Faya hawi alfa amin haka zai yi ta hawa ya faɗo a sake sake a hau ya faɗo haka zai yi ana a wutan ma shi ba zai samu guri ya zauna ba ko a tsare shi a wuri ko a ɗaure shi a wuri ba a'a aiki zai rinka yi ka san ko fursuna akan ce wani a ce an ɗaure shi kuma da da da matsanancin aiki to kaga to irin aikin sa kenan shi za a ɗaure shi a wuta kuma da matsanancin aiki a cikin hadisi aka ce as-sa'udu jabalun minan nar sa'udu wani dutse ne na wuta ya sa'adu bihi kafiru kafiri zai yi ta hawansa sab'ina harifan shekara saba'in yana hawa bai kai kololuwa ba thumma ya hawi fihi kazalika abadan sannan sai ya gama shekara saba'in din nan ya yana ganin ya gama hawa sai kuma ya yi kwallo ya faɗo can tsakiyar wuta kuma a sake sai masa ya sake hawa haka zai sai Allah ya tsare ni Allah ya tsare ni Allah ya tsare ni na'am innahu fakkara shi wannan kafiri abin da yasa Allah zai masa haka ya yi tunani game da abin da ake faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙaddara ya ƙaddarta duk abin da kafirai suke faɗa na sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato azaban wanda ya gane gaskiya sannan son zuciya ya sa ya yin imani da ita takan fi tsanani akan azaban wanda shi bai fahimci abu bane kawai ya halaka shi walidu ɗan mujera da aka tara mutane aka yi tunani aka ce wato kafirai suka tara mutane suka ce to yanzu da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sannan ga shi kuma muna tsoron kada a zo aikin haji ko mutane su shigo su yi imani da shi suka taru suka yi mitin ƙuraitawa suka ce to gaskiya na mun ga maganganu ne sun bambantu a tsakaninmu shi yasa ba mu son mu tarbi mutanen sauran garuruwa da wannan maganganu kanmu a wargaje kowa da abin da yake faɗa wannan ya ce mawaƙi wannan ya ce boka wannan ya ce mahaukaci wannan ya ce maciyarci larawa ba za su karɓi wannan ba dole ne mu haɗa kanmu in ji kafuran maka ƙuraitawa mu yi ittifaki akan magana ɗaya wanda a kanta za mu tsaya wanda kowa ya zo kawai sai mu ce masa kaza ne kawai to shikenan sai a kowa ya kawo naki tunani sai wani zai ce ba haka bane in ka ce mawaƙi ne ce ka ni fa na zauna da mawaƙa ƙwararrun mawaƙa kamar wane da wane da wane sam maganan muhammadu ba ya kama da waka ba tsarin waka ba ce to boka ne to mu tsaya a kan boka ko ce boka boka ya kamfati ƙarya ya kamfati gaskiya na binciki bokaye na san irin maganganun bokaye boka al'adarsa ƙarya ta fi yawa a cikin maganganunsa kuma gaskiya amma yana tuɗanyawa da gaskiya shi ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake faɗa babu ƙarya a ciki gaskiya ne ta fito to yanzu dai shi kenan mu tsaya kawai mahaukaci ne ya ce kai ma huwa min kalamin insi wala min kalamin jinni wannan magana ba irin na mutane ba ne gaskiya ba irin namu na mu mutane ba amma kuma gaskiya ba irin maganar aljanu ba domin maganar aljanu razumi ne da shi amma wannan magana ne wanda yake da da daɗi gashi da ma'anoni masu jan hankali masu ma'ana kuma gashi in ka dubi samansa za ka ga zai baka fa'ida akwai wani abu da za ka fa'idar da shi to aljani wani fa'ida fa'ida za ka amfana da shi kasansa kuma da nauyi shi ma yana da wani irin alamu na albarka kuma wallahi wannan magana shi yake hawa kan maganan kowa shi kuma ba wanda zai iya hawa maganan sai hauhawa ya ɗaukaka a kan wannan maganar sai sai ya ce ni na tafi sai kama hanya ya gida sai kurai suka ce laqad saba'a wallahi wali shi kenan wali dan mujira shi ma ya harbu annabi ya harbe shi inda wali dan mujira ya harbu kuwa ga 'ya'ya, ga kuɗi ga mulki ga kwarjinin mutane ga barori da Qurayshawa gaba ki ɗaya sun kamu kenan in dai Walidi kuka bari ya kamu faqala Abu Jahl sai Abu Jahl ya ku kyale ana akasiku muhu ni zan san yadda zan muku maganin sa dan dan haka Walid dan Mujira wanda ya halakar da shi shine Abu Jahl Abu Jahl ba taba munafikin kafiri ba ungulumin kafiri ba a musulunci kamar Abu Jahl Abu Jahl yace ni zan je in gyara muku fan talaka hatta jalasa ila janibil wali azina sai ya bi wali da har gida ibiti ya zauna a gefensa ya yi tagumi ya nuna bakin cikinsa da damuwa fa qala lahu walid sai walid yace masa mali arata hazina yabna aki ya na ganka cikin bakin ciki ya kai dan dan uwana fa qala sai Abu Jahl yace kaifa la ahzanu ya ko ba zan yi bakin ciki ba wa hadihi quraishun ga quraishawa can tajma'u laka malan wai kai din nan duk arzikin da Allah ya maka da wadatan da Allah ya maka wai sun nan ce sun je can suna gidauniya za su tara maka kuɗi liyunuka bihi wai su taimaka maka da wannan dukiya alaki barisin nuka duk yanda kai shekarun nan ka tsufa wai sun raina arzikin ka wai wai kana kwaɗayi kwaɗayin duniya wai shi yasa wai ka bi kake son ka bi Muhammad wai umuna suna riya annaka cewa kai zayyanta bi kalama Muhammadin ka kawata zancen Muhammadu wata ba'ata ka harbu litusiba min fadli da'amihi dan ka je ka rinka cin abinci a gidansa ya rinka baka abinci wata nana min malihi ya baka dukiyar da zai tara to man da ma jakancin walidu annabi na da kuɗi ne annabi baya da kuɗi irin kuɗin da walidu yake da shi annabi ya aje wani kuɗi ne kuma annabi wani abincin daɗi ake zuwa gidansa a ci dan jahilai sun yi wannan kawai dan suna ganin wato sha'aninka da mai girman kai ne kawai an san mai girman kai an ce za ka je bara ka zama mai bara a gidan wani kana son to yana ganin wannan nan suna ganin wannan nan rauna ne mara mara mara dukiya ne to mai al'ada mai girman kai ce wani wani me yake da shi da zai bani kaza kaza to in haka ne na dawo to abin da dama suke nema kenan kuma shi girman kansa ya cuce shi hakan kuma ta faru shikenan فغضب الوليد sai وليد ya fushi wa kala yace alam ta alam quraitu ashe har yanzu quraita ba sani ba anni ne aka karihin malam wa walada na fi su yawan dukiya na fi su yawan ƴaƴa wa har tabi'a muhammadun wa ashabuhu min al-ta'am muhammadu da sabansa su har sun samu abincin da za su ci har su koshi hatta ya kula lahum fadlun fadlun an har ma su rage wani abinci kuma tsama ma abin jahalin sannan ya tashi tare da abin jahalin hatta ata majalisa qaumi har yaje wajen da mutanen su suke zaune fa qala lahum yace musu tad'umuna anna muhammadan majnun kuna cewa muhammadu mahaukaci ne hal ra'aytumuhu yahna kun taba ganin sa ya makare ya ya rasa abin da zai yana yana gudun dade ko yana wani abu makamancin haka qalula suka ce a'a allahumma la qala yace tad'umuna annahu kahinun kuna cewa shi boka ne hal ra'aytumuhu takahana qadu kun taba ganin ya muku ka irin aikin bokaye قالوا لا اللهم لا سكتي آآ قال يتي تزعمون أنه شاعر كنا سوى شي مواكي ne فهل رأيتموه لقد بجير قد tunda kuje kun taba ganin yana waka har ya balaga har yayi shekara 40 قالوا suka ce Allahumma la haka bai faru ba قال يتي تزعمون أنه كذاب kuna cewa wai makaryaci ne har da rasul alaihi kadiban qad kun taba ganin jin yayi ƙarya ko sau daya قالوا اللهم لا suka ce a'a faƙarin ƙuraishin lil walidi sai ƙuraisha suka ce ma walidu to kama zuwa tunda duk wannan ka ce ba haka ba ne shi to me ya shi shi ne fafakkara fi nafsi shi ne fakkara wa kaddara ɗin a nan ne ya yi wannan tunanin sai ya yi tunani ga shi can abin kunyan da suke son sun ce yana gudun wani abin kunya wai su abin kunya ne a wurinsa a ce gashi gashi to kuma dole ne ya kawo musu wani abu sai ya yi tunani a ransa ya ce faƙala ya ce ma huwa illa zahiru wannan kawai abin da mu iya tare mu ce mai sihiri ne domin duk abin da za mu faɗan nan ba zai hankali ba zai kama amma in mun ce mai sihiri ne to zai kama amma ra'aytu muhu yufarriqu bayna rajuli wa ahlihi wa waladihi ba ku ganin maganan sa sai ya sa ɗa ya yi baran-baran da mahaifinsa ko miji ya yi baran-baran da matinsa ko mata ta yi baran-baran da mijinta wa ma hadha allazi yaquluhu illa sihrun yusa dan haka wannan abin da yake faɗan ba wani abu bane sai dai sihiri ne wanda ake jarraba shi akan mutane ko kuma aka zaɓe shi akan mutane ko ake ruwaito shi ake ba wa mutane wannan shine dalilin da Allah subhanahu wata'ala ya ce in fakkara wa qaddar na'am yayi tunani ya kaddarta al'amari ya gane gaskiyarsa fa qutila aka la'ance shi kai fa kaddara ya yi wannan tunani amma yake amfani da tunaninsa na gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahiri bane ba kahini bane ba komai ba amma ya dawo ya kuma sake ba ta magana ثم قتل sannan Allah ya sake la'antarsa kaifa kaddara yaya ya iya gane wannan wato abubuwa amma kuma ba su masa amfani ba saboda tsoron maganan duniya ya sake komawa cikin kafirci ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سجن يؤفر إن هذا إلا قول البشر
نعم ثم نظر sannan zai sake nazari bayan da abin da ya gane sai canza tunani thumma abasa sannan ya ɗaura fuska ya san ƙarya zai yi ya ga dai kawai gare ƙalo wani abu wa basara ya takure fuskansa, summa adbara sannan sai ba da baya ga barin imani, ya riga ya gane addinin nan gaskiya ne, imanin nan gaskiya ne, amma wai girman kai da tsoron jin kunyan mutanensa sai sa ya ɗaura fuska, ya canza tunani, ya juya baya, wasta kabara ya girman kai ga barin imani, wa takabbara an ittiba'il huda ya yi girman sa wajen kin bin shari'a wal haƙƙi da gaskiya fa qala zai ce in haza kai wannan ba wani abu ne illa sirrun yusar sai dai kawai sihiri ne da ake ruwaitowa wato ake kagowa ko ake zaɓin sa a yi amfani da shi a kan mutane sai kuma ya warware maganansa bayan da ya ce ba zancen mutane ba na aljanu ba sai ce in haza illa qaulul bashar wannan ba zancen kowa ba ne sai zancen mutane. Na'am.
فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواة للبشر Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta uslihi saqar da sannu zan kona shi da wutan saqara wutan da take huruwa a cikin jahannama ya ɗanɗani azabanta wani wani kogo ne na musamman a cikin jahannama shi ake sai wa sakara wa ma adaraka me ya sanar da kai ma sakara menene sakaru wato wannan tafkiman li sha'aniha dan a nuna razanarwa wa tafzi'an li amriha wa tahwilan laha dan a nuna razani a nuna a nuna damuwa a nuna girman wannan wato wuta Allah subhanahu wata'ala ya ce ko ka san sakara kuwa ta wa ya sanar da kai sakara da ka san sakara da ka ga babban al'amari la tubqi wa la tazar ita sakara ba ta rage komai daga jikin kafiri ba ta kyala komai sai ta kone ta kona shi ta mai da shi ba wai za ta laje zama babu shi kwata-kwata bane a'a yana nan amma in ta ci ba abin da take ragewa a cikin sifansa za ta ƙone mutum kurmusoso kuma ran sana nan a jikinsa ya zama bakin gawayi baki kirin lawahatun mai yawan lafiya lil bashari ga fatan mutum ita kamar fetur kamar yadda a masa in dai ta san inda jikin naman mutum yake ya zama mata kamar man fetur in ta mannu tana ci babu yanda za ka yi ka kashe ta ka raba ta da jikinsa ta nace a jikin fatar ta ke wato Allah subhanahu wata'ala ya nuna man daga nan masu ilimin fata na likitanci suka gano cewa ai fata wani abu ne da kullum ake sabanta shi saboda dama Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana kullama na bidar juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yazuqul azab to masu ilimin kimiyya sun bincike mai yawa a nan wajen cewa fata ashe shi yasa ko allura za a maka lokacin da aka tabbata kake jin zafi amma tafiya cikin naman nan baka jin zafi ashe ne yazuqul azab ashe a jikin fata jin zafi yake to kaga nan ma wannan daga wannan aya aka samu wannan kimiyya din sannan maganan cewa fata ashe ba wato in ta kone ta kone kenan ba yasa yanzu sai mutum ya ji ciwo har nama ya zo ya tashi fatan ta ɗaya nama ya zo amma sai daga baya sai ya rinka haihuwa ya rinka haihuwa har fata ta dawo to dan wata sai aka ce to sai su kabare suka ce a ana jefa mu a wuta muna konewa ba shi kiran mu ba mun kone mun zama ko mu su sai Allah ya ce a ina ai ba haka bane kullama nazilat juludum baddalnahum juludan ghayra li yazuqul azab ko yaushe fatan sun ta nuna ta nuna ta kwarmace sai mu sake tsirar musu da fata wata sabuwa kuma dan azabin ya ci gaba wannan tana konewa tana dayewa wannan tana kullowa wannan tana konewa wannan tana kullowa kamar yadda ka san jikin albasa ko jikin abin nan gadali inda yake da riga riga a yaje wannan wannan ita to haka jikin dan wuta zai rinka yi Allah ya tsare to mu aka ce mai nafiya ne ga fatan dan adam ta ci wannan ya kone ta jikin wannan ya kone nan عليها تسعة عشر alaiha tis'ata ashar a jikin wato wutan wato akwai mala'iku guda goma sha tara masu gadin ta wanda suke gadin sakara su goma sha tara ne mala'iku ne goma sha tara zabaniyawa na'am